لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المسلمون اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله اتقوا الله عباد الله واعلموا ان تقوى الله عز وجل هي وصيته للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اتقوا الله عباد الله اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم وفي أولادكم وفي جميع شؤونكم واعلموا أن تقوى الله عز وجل ما باشرت قلب امرئ مؤمن إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل يقول المولى عز وجل في محكم كتابه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فيعطي الله عز وجل من يشاء من عباده البنات لا يخالطهن الذكور كما فعل بنبيه لوط عليه الصلاة والسلام ويعطي البنين لمن يشاء لا يخالطهم البنات كما فعل بخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعطي الزوجين الذكر والأنثى لمن يشاء من عباده كما فعل برسوله ونبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل من يشاء من عباده عقيما لا يولد له كما فعل بنبيه يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام فالله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ونعمة الأنجاب ونعمة الإنجاب عباد الله نعمة الأنجاب والتواصل والتناصل نعمة جليلة من أجل نعم الله تعالى والمنة بها ظاهرة لا ينكرها إلا المكابر المعاند نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية تحد على كثرة النسل وانتشاره والقول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها ومصادم للشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله لعباده ولا يقول بهذا ولا يقول بهذا القول من المسلمين إلا الجهال البعيدون عن العلم والعلماء قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وإنما المقصود بدعوة تحديد النسل أو منع الحمل تقليل عدد المسلمين بصفة عامة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة وذلك لتسهل السيطرة عليهم واستعبادهم والتمتع بثرواتهم وفي الأخذ بهذه الفكرة ضرب من أعمال الجاهلية وإساءة الظن بالله رب العالمين وإضعاف للأمة الإسلامية وعندما تدعو الحاجة أو الضرورة إلى استعمال طرق تنظيم النصب أو منع الحمل لحالات فردية فلا بأس بذلك ولكنه من الإجرام ولكنه من الإجرام الكبير تعميم ذلك الأمر على مستوى الدولة فالواجب على الأمة الإسلامية رؤساءها والمرؤوسين النظر إلى مصالحهم هم بأنفسهم ما حك جسدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك ومما يتأكد التنبيه عليه والاهتمام به عباد الله الاهتمام بجانب تربية الأولاد ورعايتهم على أحسن الأحوال وهي أمانة وضعها الله تعالى على رقاب الآباء والأمهات بعد أن تبرأت من حملها السماوات السبع والأرضين وكذلك الجبال الشم الراسيات إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشف وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته وفضله إلهي ما دعوتك فاستجب لي وهب لي ما أشاء كما تشاء أنا العبد الضعيف يقل جهدي إذا ازدحم الدعاة الأقوياء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى بين الورى كمحمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما ودون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي فأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد فلقد علمتك منعما متفضلا فلذا دعوتك فاستجب لي سيدي الله زاد محمدا تفضيلا وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء صدق آمن صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da jinjina da yabo da taɗi a gare shi da salati ga manzan tsira sallallahu alaihi wasallam hudu ba tana bayani akan cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah ku sani cewa jin tsoron Allah shine wasiyan Allah wanda ya yi ma na farko kuma ya yi ma na ƙarshe Allah ta'ala ya ce haƙiƙa mun yi wasici ga waɗanda suka rayu na gabaninku da ku kuma mun yi maku wasici duka cewa ku ji tsoron Allah saboda haka mu ji tsoron Allah ya mu bayan Allah mu ji tsoron Allah a cikin al'amuran mu baki ɗaya na rayuwa cikin iyalanmu cikin ‘ya'yanmu cikin kawunanmu cikin kowane lungu daga cikin lungunan rayuwa ku sani cewa gwarzo shine wanda yake kiyaye dokokin Allah a cikin al'amuran shi baki ɗaya ‘yan uwa musulmi akwai wata aya da Allah ya ambata a cikin suratul shura yace lillahi mulkus samawati wal ardh Allah shi kadai ne yake da mulkin sammai da kasai nashi ne shi kadai ba mai taya shi ya khluqu ma yasha yana halitta abinda ya ga dama Allah ta'ala yace ya habu liman yasha'u inasan yana bada ƴaƴa mata zir ga wanda ya ga dama wa ya habu liman yasha'u dhukur yana bayar da ƴaƴa maza gurguzu ga wanda ya ga dama aw yuzawwijuhum ko kuma Allah ya cakuɗa ya hada su wato ya hada su maza da mata gaba daya aw yuzawijuhum dhukuranan wa inatha ko Allah ya hada su maza tare da mata ya ba mutum wato mata ya bashi maza hade Allah ta'ala ce innahu alimun lalle shi Allah masani ne yana aiwatar da haka ne a ƙarƙashin sani da ilimi da cikar fahimta sannan Allah ta'ala wato ƙadir kuma mai ƙaddara al'amurra ne a bisa gwalgwadon yadda ya so gwalgwadon yadda hikimar shi ta ƙumsa don haka Allah ta'ala yana bayar ga wanda ya so cikin bayan shi ya ba da ‘ya'ya mata ba haɗi su kaɗai babu maza tare da su zaman da duk in zai haihu to ‘ya'yan shi maza ne har kullum kamar yadda Allah ta'ala haka ya yi maɗai daga cikin annabawan shi annabi lot alaihi salatu wassalam ya ba shi ‘ya'ya mata zalla kamar yadda Allah ta'ala yana bayar da ‘ya'ya maza wato tantagarya tsantsar maza ga wanda ta'a ga ga wanda Allah ta'ala ya so daga cikin bayan shi ba tare da ya hada su ba da wato mata kamar yadda haka Allah ta'ala ya yi ma annabin shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah ta'ala idan ya so kuma sai ya hada ma mutum ya bashi ƴaƴa maza hada da ƴaƴa mata kamar yadda haka Allah ta'ala ya yi ma annabin shi manzon shi babban masoyin shi dan gatan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bashi ƴaƴa maza kuma ya bashi ƴaƴa mata to haka Allah ta'ala kuma da ikon shi da gwaninta shi idan ya ga dama sai ya sa mutum ya zamo bakararre bai bashi ɗako ɗaya baya haihuwa kwata-kwata ba dan ya saba ma Allah ba ba dan Allah baya kaunar shi ba kawai haka tsarin Allah da hikimar Allah da gwaninta Allah take gudana gulgwadon yadda shi Allah yake so gulgwadon kuma yadda hikimar shi cikakka ta kumsa haka ya aikata da annabin shi masoyin shi annabi Yahya alaihi salatu wassalam wato ya zamana baya haihuwa bai samu ɗako guda ba a rayuwar shi don haka kenan Allah mai girma da ɗaukaka yana caccanza al'amurra yana gudanar da tsari na abin da ya ga dama a duk lokacin da ya ga dama a cikin mulkin shi babu wanda zai ce mashi don mi yasa babu wanda zai ce mashi kaza ya hidacewa don haka ma ya ce shi Allah ba a tambaye shi akan duk abin da ya aikata amma su bayan shi su ake matambaya akan ababen da suke aikatawa amma Allah idan ya zartar da hukunci ko ya gudanar da wani lamari a cikin tsarin mulkin shi to babu wanda ya isa ya zo ya mai tambayoyi ya ce mi yasa Allah za ya kaza ko don mi yasa sai dai kawai cikar imanin kama a matsayinka na musulmi shine ka yi imani da kaddara mai kyawunta da mara kyawu don haka yana cikin ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan ayat ta ambata mai girma cewa ashe haihuwa ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin Allah ta'ala wanda yake keɓanta bayan shi da ita ya bayar da haihuwa ga waɗanda ya so daga cikin bayan shi kuma ya zaɓi waɗanda ya so ya hana su haihuwa ba don sun yi mashi komi ba kawai haka tsarin Allah ta'ala yake wannan ayar cikinta akwai ishara da nuni akan cewa wato haihuwa ni'ima ce daga cikin manya-manyan ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala yawan ‘ya'ya ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah ke keɓantar wanda ya so daga cikin bayan shi ya yi mashi haka don haka ni'imar haihuwa girmanta da kuma bayyananta ƙarara yake kasancewar ita babban ni'ima ce babu buƙatar tattaunawa akan haka tsakanin wasu mutane guda biyu in dai ba an samu mai girman kai ba ko mai taurin kai akan tsarin Allah da dokokin Allah lalle tabbas ni'ima ce babba wadda kuma ni'imai ƙarar take ga duk wanda akwai hankali tare da shi duk wanda bai subulbulce ba ya zamo mara hankali ya san da cewa haihuwa ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake keɓantar wanda ya so daga cikin bayan shi ya arzuta shi da ita wanda kuma ya ga dama ya hana shi haihuwa daga cikin bayan shi don haka wato wani bawan Allah yake cewa ni'imomin Allah da yake mabayi kasiratun suna da yawa don aya ƙur'ani cewa ta in zaka kilga ma baka iya kilgawa to ballantana zancen godiya gare su ni'imomin Allah akan bayan shi suna da yawa sai ya ce to daga cikin manya-manya mahi girman su ya ce akwai haihuwar 'ya'ya wannan yana cikin manya-manyan ni'imomin Allah don haka ya mu bayan Allah saboda girman ma wannan ni'imai ta haihuwa shari'ar musulunci ta zo sukutum don ta yi kira akan wato yawaita haihuwa don shari'ar musulunci daga cikin dokokinta da kuma manhohinta wanda ta zo ta watsa su a cikin duniya ta zo tana kira zuwa ga yawan haihuwa tana da'awa zuwa ga cewa a yawaita haihuwa ‘ya'ya na musulunci ana son musulunci ya samu wato al'umma mai tarin yawa. Annabin Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma al'umman shi, tanaka ku ku ɗora auren junanku, tanasalu ku ɗora haiho ‘ya'ya da yawa. Manzallah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, saboda ina son ya ce takasaru a wani hadisi nashi, ku yi yawa sosai ku yi yawa ku bunƙasa, ku ƙara adadinku wato ya lillinku Allah sallallahu ya ce saboda ina son in nuna yawan hihikon al'umma da ku ranar alkiyama saboda haka addinin musulunci da shari'ar musulunci mai inganci ta zo domin ta yi kira zuwa ga yawaita haihuwa kuma domin ta tabbatar da cewa lalle musulunci yana son ‘ya'ya masu yawa kuma ana son al'umman musulunci a duniya ta fi al'umman kafirci yawa ana son al'umman musulunci a duniya masu bautar Allah masu tauhidi masu faɗin la'ilaha illallah su zamo sun lullimka arna da maguzawa da wanda ba su son Allah ba su ma imani da Allah maballe su bauta mai don haka kaga ayoyin ƙur'ani masu yawa suna kira zuwa ga yawaita haihuwa kuma suna yin kashaidi da hannunka mai sanda akan wato kashe hanyoyi na haihuwa wannan kuma ƙarare yake a cikin ƙur'ani duk da yake akwai wasu malamai na zamani da suka ce su ba su ga ayoyin ba cikin ƙur'ani to don mutum ya zama idan Allah ya jarrabe ka wato kana da matsala ga ido sai rana ta hoto kace ba gane ta ba alama ba ta hoto ba kenan don haka ta hoto kai ne baka gani ba abu da haka ayoyin nan suna nan birje kuma duk wanda yake karatu yake da masaniya akan wato ayoyin ƙur'ani ya san da su suna nan cikin alƙur'ani zube shari'ar musulunci ta zo don ta kwaɗaitar akan yawa haihuwa da kwadaitar akan watsa al'umma bisa doron duniyan nan kuma lokacin da take kwadaitarwa akan haka a wasu ayoyi na ƙur'ani sai take hada al'abun tare da faɗin cewa abincinsu yana ga hannun Allah don ka a samu ma wani kafiri daga baya ce ya yi resharshi ya gano abincin zai kaɗan a duniya ayoyin ƙur'ani sai suke cewa lalle abincin al'umma abincin mutane ga hannun Allah ta'ala yake kenan babu zancen wani ya tsoratar ko ya tada hankalin mutane game da cewa abinci zai yi kaɗan zuwa gaba mutane za su rasa wurin zama za su rasa abinci wannan in kafiri ne to ya daidai a matsayin shi na kafiri ya ƙara ma kafircin shi ƙarhi abinda ya kamata a bar shi da rigar shi ta kafirci ta fama da ita amma musulmi a ce ya taho shi ma yana irin wannan da'awai ta wace irin lalacewa ce kuma a ce musulmi wanda ya imani da Allah ya yarda da alkur'ani shi za a samu yana da'awa yana kira ta a rage haihuwa ko a daina haihuwa wai don yarda da imani da fikira da tunani irin na kafirai da kuma kafirce ma ayoyin Allah da bijire masu da wanda aka samu cikin musulmi yana buɗe bakin shi yana wannan da'awai to yana nihin shi ya yarda da wato bincike na arna kafirai amma ya kafirce ma ayoyin alkur'ani ya kafirce ma maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka kuskure ne babba a samu mutum yana matsayin musulmi yana dahawa ko yana agazawa ko yana ba da gudunmuwa a wajen yayata tunanin cewa a tsaida haihuwa ko a dakatar da ita ko a rage ta idan mutum ya zamana wato arne ne bai zama abin mamaki in ya faɗa haka amma musulmi wanda yake musulmi yana jin wa'azi ko da bai yi karatu ba to abin mamaki ne a same shi ya lalace shi ma ya dawo ya shiga sahun waɗancan wanda suke cewa dole a ɗauki mataki a daina haihuwa a aje haihuwa wannan kuskure ne babba kuma kira zuwa ga wannan fikira ce mummuna fikira makirci ne ƙalƙashin haka wanda waɗanda suka shirya wannan makircin yahudawa ne su suka kulla makircin yada tunanin daina haihuwa a cikin duniya sai suka zo da wasu 'yan dalilai marasa digi amma haƙiƙanin manuhansu shine suna son su sanya rauni a cikin al'umman musulmi baki ɗaya sannan kuma a keɓance kuma wata manufai daban kuma suna son ƙasashe masu rauni su ƙara masu rauni ƙasashe masu rauni talakawa wanda suke fama da rayuwa tana cikin ƙuncin rayuwa to suna son su ƙara masu rauni saboda sun kalli ƙaruwar da suke da yawan da suke ya zama abin tashin hankali a gare su da ƙalubale da barazana cewa zuwa gaba tana yiwa kuma suna ƙara yawa suna halkawa suna gano halin da ake ciki na cin zarhinsu da cin zaluncinsu da canye masu dukiya da hana su shakat to zuwa gaba kenan akan iya samun su yi yawan da ba a iya galaba a kansu suna iya yin yawan da yanzu ba za a iya wato taidara a kansu ba a yi rinjayi a kansu ba a iya bautar da su yanda ake so idan suka yi yawa ta haka sai suka yi karo wannan tunanin na cewa a dakatar da haihuwa a ɗauki matakin rage haihuwa a ɗauki mataki na shan ƙwayoyi na rage haihuwa har ma ya zamana wasu ƙasashe sun maida shi a matsayin dokoki daga cikin dokokin ƙasarsu to muna fatan Allah ta'ala ya tsare wannan kasai tamu ta Nijar kar mu kai matakin da mu ma wannan kin zai zama a matsayin doka daga cikin dokokin kasashe kuma ya kamata duk wanda suke su ne jagorori a cikin kasan nan su dora saurara mu abinda malamai suke faɗi na wato seta su da kuma haska masu abinda idan su ya makamce ba su gane shi ba ya kamata su dora rura da abinda zai zama barazana da matsala da cutarwa watakila ga jikokinsu na nan gaba wanda za su zauwa ko da bai zama gare su ba don haka wannan tunanin na cewa a ɗauki matakin dina haihuwa a ɗauki mataki ƙasa gaba ɗai ta ɗora ɗaukar mataki lokaci zuwa lokaci tana rarraba ƙwayoyi na daina haihuwa ko kuma tana ɗaukar wasu matakai na ɓoye ko na sirri wannan kuskure ne babba kuma doka ce wadda ta ci karo da dokokin addinin musulunci al'ur'ani bai yadda ba da wannan tsarin hadisan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba su goyon baya ko na ƙabtawar ido akan irin wannan dokai ta cewa ko da ka an samu wasu ‘yan kazagai wanda suke yayata abin da sunan musulunci suna magana da sunan musulunci kuma su su ne farkon maha'intan musulunci wannan musulunci bai yadda ba da wannan kuma babu wani dalili na kusa ko na nesa wanda za a iya buga hujja da shi in dai cikin addinin musulunci ne ya cewa musulunci ya yarda da wannan dokai kwata-kwata bai yarda ba saboda haka kuskure ne ya kamata waɗanda suke jagoranci su fahimci haka ya kamata waɗanda suke su ne wato magabata su iya fahimtar haka ko ba a ja aya ba aka ja hadisi wani mutum ya kyallako daga wata uwa duniya ya zo ya aje ma makwaddan kuɗi masu ɗimbin yawa ya ce ma ka daina haihuwa taimaka ma ne yake saboda akwai matsala nan gaba sai da kanka ka san da cewa abin ba haka nan bane in dai akwai hankali kuma in dai manufa ita ce ta gyaran al'umma in dai da gaske manufa shine na kawo ma al'umma ci gaba da gudunmuwa da abin da zai gyara su lalle ne magabata su san da cewa wannan babu alheri ciki domin kafiran da suke yayata wannan fikirai a cikin duniya taci tsaye suka yi haikan suna zuba dukiya kuma kuɗi makwaddan kuɗaɗe suna bada su ga shugabanni suna bada su ga ƙasashe daban-daban don manufar cewa suna son wannan ƙasashen su yi amfani da kowace irin hanya ko hanya ta lumana ko hanya ta tsiya-tsiya ko hanya ta wato zaman lahiya ko kuma hanya ta tsanani da tursasawa akan cewa dole al'umma sun sai sun daina haihuwa domin saboda su waɗancan kafiran suna da manufa su kullum gyaran duniya su suke to don mi mu za mu dawo mu zama kamar dabbobi kamar awaki mai zama na kullum duk iskan da ya kaɗo zai ban kaɗa mamu ƙura har yanzu ba mu da hankali ba mu da tunani duniyan mu ba za mu yi ƙoƙari mu ga yadda za mu yi ba mu iya ceto kawunan mu daga cikin matsalolin da muke fama har kullum sai dai ma mu kama mu za mu kama mu danne kanmu da kanmu kafiri yana son ya zo ya yi galaba a kanmu ya wawashe dukiyar ƙasanmu ya yi facaka ya yi yadda ya ga dama a kanta amma sai yana da tunani ta hanyoyin da zai zo ya haka duk abin da ya cinkayo cewa zuwa gaba zai zame mai alaƙaƙai ko zai zame mai duci wanda zai mai katutu bisa hanya ta gudanar da wannan tsarin nashi sai ya ƙoƙarin sanya mu da kanmu mu janye mashi wannan ducin don hanya ta zamo zam ya bi ta babu gargada babu kware babu matsala da haka ya kamata mu zamo masu tunani wannan dai na farko ko da ma mun ƙi zama masu tunani ba mu sani cewa shari'ar mu ta musulunci ba ta yarda da wannan ba addinin mu bai yarda da haka ba babu wani mutum cikin musulmi wanda zai faɗi wannan magana ma ta cewa ya kamata a ɗauki mataki na dakatar da haihuwa babu cikin musulmi wanda zai furta haka sai in daƙiƙi ne jahili wanda kuma jahilin wanda yake nisa da malamai yana nisa da ilimi kuma cikin cune wanda bai wayi ba bayan kasancewan shi daƙiƙi jahili yana nesa ga malamai da ilimi to kuma kwata-kwata bai ma san inda duniya ta sa gaba ba bai san yadda salon tsarin duniya yake tafiya ba shi kadai ne zai zo ya buɗe baki ya iya kunhan baki akan cewa wannan tunani ne mai kyau dole a ɗauki mataki akai amma duk wanda hankalin shi yana nan bai canza ba duk wanda bai sha giya ba wanda tabbatar mai da hankali duk wanda wato bai shiga cikin wani rugumuci ba wanda ya canza shi ya tawaye mai hankali in dai hankalin shi yana nan zam yanda Allah ya halice shi wallahi ko kafirin Allah ta'ala ne ba zai yarda ba da wannan tunanin balle musulmi mai gano mai gani da ido bi taram tare da hasken basira da hasken alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka manuhar wannan tunanin asalin shi babban manuhan shi shine kairi da makirci wannan haka ne ko mutum ya yarda ko kai yarda haka abin yake manuhar wannan tunanin na tsayi da haihuwa da ɗaukan mataki akan rage haihuwa a cikin duniya da ake yi manuhan shi shine makirci da kaidi domin yahudawa ne suka tsara shi suna da manya-manyan manuhohi masu yawa da suke son su cimma don haka kasashen da suke koma bayan kasashe domin asalin fikirar duk wanda yake karatu cikin manyan 'yan boko wanda yake bincike ya san asalin tunanin tunanin wani kafiri ne wanda wato ake ce mashi darwin wannan kafirin darwin ake ce mai larabci ko maya ne sunan shi yake shi yake da tunani shine farkon wanda ya fara kawo wannan fikirar a ƙasar america lokacin da ya tsaya ya nazari ya ce wato bai kamata ba kasashen da suke koma bayan kasashe masu rauni wanda ba su ci gaba bai kamata ba a ce an ba su damar su yi ta haihuwa su ci gaba da haihuwa yanda suka ga dama domin hakan yana iya zawa hatsari kuma har kullum su matsayin nauyi suke akan kasashe manya haka tunda matsayin nauyi suke zama akan manyan kasashe ya ya kamata ya ce dole ne ta kowace hanya manyan kasashe su ɗauki matakin durƙusar da 'yan ƙananan ƙasashe ta hanyar hana su haihuwa da hana su cigaba wannan karatun akwai shi yana nan rubuce kuma an san da shi haka idan haka nan ne mi ya sanya wato mu har yanzu ba mu ƙoƙarin wato mu gano wasu al'amurra da kyau kuma ko da mun gano watakila saboda kwaɗayin wani maiƙo namu mu sai mu cuci na baya ko mu cuci na ƙasa ya kamata mu zamo masu adalci cikin al'amuranmu mu daina cuta ma junanmu da kanmu don haka wannan ƙasai tamu mai albarka Allah ta'ala bai sanya ta ba ta zamo koma bayan ƙasashe mu ne da kanmu muka sanya ta ta zama koma bayan ƙasashe domin digatan da Allah yake yi ma manya-manyan ƙasashe ya yi ma wannan ƙasai duk alkhairin da Allah yake zubawa cikin manya-manyan ƙasashe ya yi ma wannan ƙasai duk ƙasashen da annabawan Allah suka yi masa addu'a Allah ya karɓa to irin alkhairorin da Allah yake kwararawa a cikin kasashen mu ma wannan wurin akwai alkhairorin suna nan suna kwarara suna gudana babu abinda wannan kasai ta rasa abinda ta rasa shine ilimi da wayo shine kawai abinda ta rasa abinda ta rasa wannan kasai ta mu ta Niger ta rasa ilimi kuma ta rasa wayo bata san yanda za ta yi ba ta hudda kanta daga cikin matsalolin da take fama da su kai shine wannan matsalan da haka ya kamata mu dage da karatu karatu wanda zai amfane mu duniyar mu kuma ya amfane mu a lahiran ba wai wannan dokai ba da wannan tsarin musulunci ne kawai ya ci karo da shi bayan ya ci karo da musulunci kuma ya ci karo da ɗabi'a ta ɗan adam mai hankali tas don haka kafiri bai yarda da wannan babu kafirin da ke yarda da wannan amma mu musulmi za mu yi lale da haka mu yi mara ba kuma har mu tashi tsaye haikan har mu ɗora cutar da junanmu domin tabbatar da wannan wato dokai wadda cuta ce matsala ce da za a kirawo ka kai a matsayinka na jagora a ce ma ga ƙur'ani na izo sattin ka ɗauka ka rantse da Allah cewa haka na alheri ne babu cutarwa ciki ba za ka yi ba ba za ka yarda ka yi ba saboda ka san cewa kai ma baka da aminci to cikin ɗayan biyu ne ko dai ya zamana kai da kanka baka san yaya ne hakikanin lamarin nan yake ba ko kuma ya zamana ka sani kwaɗayi ne kake da ana baka wani abu ne wanda kai kanka kawai kake nema kowa ma ya mutu to in kawai ya zamana kai baka sani ba ne to matsala ne kuma ka tirsasa mutane su aikata abin da kai baka da masaniya a kan shi walla ta kafu ma laisa laka bihi ilm idan kuma ka sani amma sai dai kana kwaɗayin wani abu ne na duniya shi yasa kake tirsasa mutane su cutu shiga cikin takura saboda kai ka samu daudar duniya to kai can ka sannan kai can ka sannan kai can ka kaga banu kuma za ka gane kwaranka wallahi tallahi tun cikin rayuwarka ta duniya kamin ka tafi wajen Allah ‘yan uwa musulmi mu sani cewa wato riko da wannan tunanin nau'i ne daga cikin nau'ikan al'amurra ayyuka na mutanen jahiliya kuma riko da irin wannan tunanin muna na zato ne ga Allah sannan ƙara ma al'umman musulmi ne rauni da raunan nasu da kuma rage adadinsu idan bukata tasa ba makawa lalle akwai bukatar sai an tsaye da haihuwa ko kuma an tsara haihuwa kamar yadda suke cewa kamar yadda suke ce mashi control da nisan su ko abin da ke kama da haka to idan bukata ce ta sanya dole sai an yi haka babu laihi musulunci baya haramtawa ga ɗaiɗaikun mutane wanda su buƙatar take a kansu su kaɗai wanda larura wanda yake fama da larura kamar macen da take fama da larura wata larura wadda tana cutuwa da ita ita tana buƙatar sai an ɗaukan mata matakai na tsara mata haihuwa ko kuma rage mata haihuwa ko tsaida mata ma kwata-kwata to in aka samu amintaccen likita amintaccen likita ba jabu ba matuci amintacce aka samu amintaccen likita ya tabbatar da cewa lalle akwai matsala tana iya cutar da ita tana iya zama sanadiyar wato haifan mata da wasu cututtuka masu tsanani ko kuma rasa rayuwarta ma gaba daya to ita babu lahi domin dokar musulunci larura tana halatta abin da aka haramta amma asali ma haram ne bai da kyau amma larura da bukata da tsananin bukata yana halatta ma haka kenan ba kowa ba ake kokarin ɗaukar matakin rage haihuwa a kan shi a ɗaiɗaiku ne waɗanda larura da cututtuka suka dame su suna da matsala su ne ya halatta a yi ma wannan tsari sanya wannan duka amma yana cikin tawayar hankali kai rashin hankali ma kwata-kwata a ce a sanya shi ya zama doka ce ta ƙasa gaba ɗaya sukutum ƙasa za a ɗora ƙoƙarin taɓarɓarar da haihuwarta gaba ɗaya wallahi wannan akwai rashin hankali cikin shi wallahi wannan akwai rashin sanin duniya ma cikin shi kuma akwai jahilci mai girman gaske a cikin wannan lamari saboda haka abun da yake da mahimmanci a ƙara faɗakar da ɗan uwa musulmi a kan shi kuma shine tarbiyyantar da ɗaya musulunci lalle ya yi kira zuwa ga haihuwa da tara zuri'a amma kuma bai yadda ba a samu musulmi wanda zai zama wa da yusi cikin iyallan shi bai iya hana ɓanna bai iya saita iyallan shi zuwa ga abin da yake mahihici bai iya ɗora 'ya'yan shi kan tarbiyya wannan sakacin musulunci bai da shi ba idan musulmi yayi yayi ne akan bin galgajiya da al'ada ko kuma akan bin son zuciya ko kuma akan bin ra'ayin shi amma ba dai bin dokar Allah ba haka dokar Allah ta yi umarni cewa kamar yadda kake fafata kanka hana kanka ka kare kanka daga fadawa cikin wutar jahannama to ƴaƴanka ma suna da wannan haƙƙin akan ka tashi tsaye kai fafatuka wajen ganin ka ceto su ka ceto rayuwarsu yana cikin kuskure babba wanda al'umma mu ta musulmi a nan suke fadawa ciki musulmi mai sunan musulmi ɗari bisa ɗari zai ɗauki 'ya'yan shi wanda Allah ya arzuta shi babban ni'ima da iya kai su makaranta ta kafirai wai can wurin yake ganin can wurin yake ganin cewa can akwai ilimi akwai shi shaidan ya karanta mai cewa can ana an shi saurin ganewa ko an shi kaza shi sai dauke su ya kai saboda irin dakikin ina ne kai yaushe musulmi ke ba kafiri ya mai tarbiyya a yaushe musulmi zai ɗauki ɗan shi wanda Allah ya arzuta shi da shi ya kai shi wajen mashauƙar da musulmi ya ce wai tarbiyya ce ya ce wai karatu ne ya kai su su samu wannan irin karatu ne za su samu ba a can wurin haka wannan kuskure ne babba haramun ne bai dace ba musulmi ya sa ɗan shi makarantar kafirci ya sa ɗan shi makarantar da malaman da ke karantar da karatun ma kafirai ne ba su imani da Allah ba me za ka faɗa ma Allah idan kana cikin gadauniya da kai da kawo na rayuwanka Allah ya turo mala'ika don ya yi maka aretan komi da komi a tsirin rayuwanka a kai ka kabari ka haɗu da Allah ɗanka yana can yana karatu makaranta arna me za ka faɗa ma Allah anya kana iya ba Allah amsa cewa to Allah gani ne can an yi ganewa anya kana iya faɗa ma Allah kana iya gaya ma Allah cewa a can wurin an yi kaza wannan tunane-tunanen da wannan muguwar shawarar da afkar na cikin kwakwalwarka wanda su ne suka ja ka aikata haka kana iya furta su gaban Allah to ya kamata mu ji tsoron Allah ya mu bayan Allah ƴaƴa amana ce lalle musulunci bai yadda ba da a rage haihuwa ko kuma mutum ma ya ce ya sanya mu haihuwa ki tsari wai kake tsara haihuwa ba Allah ba wannan ba a yarda ba da shi sai larura ko bukata ga ɗaiɗaikun mutane amma kuma ba a yarda ba ka haihu ƴaƴa barkatai kuma ka zamo ka bar su sun zamo annoba cikin gari sun zama matsala ga mutane sun zama nauyace-nauyace sun zama daga barayi sai 'yan shaye-shaye sai 'yan kwaya sai 'yan zaman kashe wando sai 'yan wato guncuru tsoma da gumtso fesa sai wanda ba su da nayi kwata-kwata ba haka ba ne manufar musulunci wajen zuri'a ayat qur'an da ta ce wa bassa minhum rijalan kafiran wa nisaa bayan ita sai ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham da Allah ya ce ya watsa maza da mata masu yawa a bisa doron duniya to kai tsaye sai ya ce kuma ku ji tsoron Allah da haka mu ji tsoron Allah ya mu bayan Allah ubangiji Allah muke roƙo da sunayen shi da sunayen shi masu tsarki madaukaka ya tabbatar da kwanciya hankali da zaman lahiya a cikin wannan ƙasai tamu ya arzuta mu da abincin mutane da dabbobi ya kama mu wato duk abin da zai sanya rayuwar mu ya daɗa rayuwar mu Allah ta'ala ya arzuta shugabanni da magabata akan abin da yake shine mafi kyau Allah ya fahimtar da su abin da basu fahimta ba mai kyau kuma ya cilasta zakatan su aiki da shi Allah ta'ala ya zaba mu shugabanni waɗanda suke mahi alkhairi waɗanda suke mahi alkhairi ga addinin mu da duniyar mu muna roƙon Allah ta'ala duk abin da ya tsanani ga musulmi Allah ta'ala ya sauƙaƙe masu duk abin da zai zama cikas ga al'umma musulmi Allah ta'ala ya kama ya dawa ya agaza Allah ta'ala ya kawo alkhairi ga al'umman musulunci a duk inda suke a gabacin duniya da yammacin duniya duk musulmin da yake cikin kuncin rayuwa da wahala da tsanani ya Allah muna roƙonka ka sauƙaƙe mashi domin daraja alƙur'ani ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ta'ala ka mu gafara zurban mu kuma ka biya min bukatocin mu na alkhairi sai mu tsaye da sallah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله